بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis hudu ga watan muharram hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi addal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi ba manta ba za mu tashi inda mala yake cewa wa ma'ahaza tare da duk waɗannan bayanai da aka ambata a baya da ke nuni a kan cewa annabi ba da sahabban shi yake yi ba a sanda yake bayyana waɗanda za a kore daga tafkin shi a ranar tashin alkiyama tare da cewa ya yi amfani da lafuzza daban-daban iri-iri wajen karantar da al'umma ilimi dangane da waɗannan mutane da za a samu kan cikin hadari. ‘yan shi'a maƙiya annabi da sahabbai sai suka ce wai annabi yana nufin sahabban shi ne wannan kuskure ne ba daidai ba ne allah shi kiyaye malai cewa ma haza to tare da wannan tasadda ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sai suka sadaukar suka tinkari li ha'ula murtaddina ga waɗanda suka ridda bayan annabi wanda malam ya tabbatar mana da cewa cikinsu ne za a ɗiba za a kore su daga tafki da 'yan bid'a da sauran batattu mabiya waɗancan ƙungiyoyi na khawarij da rafida da mutazila wa qataluhum qitalan azima aka waye gari annabi ya yaƙe su yaƙi mai tsananin gaske wa najazuhum hatta azharahullahu hatta azharahumullahu alaihim suka takura su suka tura su baya har sanda Allah maɗaukin sarki ya tallafi sabon annaba kan waɗannan masu ridda fa'adal ladina fa'adal dini min ahalin ridda man ada ana aka samu waɗanda suka dawo cikin addinin musulunci daga cikin waɗanda suka yarda wa kutila minhum man kutila wanda kashe kuma a nan ya rasa ran shi an kashe shi a matsayin murtaddi wa adalil islami izzuhu sahabbai su suka dawo ma musulunci da wancan buwaya nashi da ake ganin kamar ya yi rauni sakamakon rasuwan annabi wa ƙuwatuhu da kuma irin ƙarfin da musulunci ke da shi wa haibatuhu da irin haiba da kwarjinin musulunci ala aidis sahaba radiyallahu anhu wannan ya faru ne a hannun sahabbai da gudunmawansu da himmansu da kuma jajircewansu wa jazahum anil islami khairal jaza Allah maɗaukin sarki ya yi masahabbai kyakkyawan sakamako sakamakon wannan aiki na alheri aiki na ƙwarai da suka yi ma addini waka zalika ahalul bida kana sahaba ridwanullahi alaihim ashaddun nasi inkaran alaihim mala yace haka ma fa yan bid'a kaga sabon annabi suna daga waɗanda suka fi kowa inkari dangane da bid'an yan bid'a kuna fahimtar wannan da kyau jama'a su sabon annabi ba su ganin ɓanna su ja baki su yi mata shiru wai don wane da wane ne ke kanta ba a yin kuskure a gaban sahabbai ba su gyara ba wai don ana jin kunyan waɗanda su suke kan wannan kuskure ko kuma ana ganin girmansu ko kuma ana ganin in an faɗi magana a kansu ba za su ji daɗi ba wannan ba daidai ba ne ba addini ba ne jama'a kun ga addinin na musulunci ko duk wanda yake kan daidai musulunci sai yaba mai ya same albarka duk wanda ya fada tarba na kuskure sai musulunci ya ankarar da shi ya dawo da shi zuwa ga hanya in ya taurare kuma musulunci sai ya zo mai kace-kace ba zai bar shi ba haka ake yi amma wane naka ne ko wane kana ganin mutuncin shi ko wane kan a'a wai kirikiri sai ya sauka akan tarba na kwarai wannan wai sai ka rabu da shi to wannan ita ce khiyana ha'inci kenan cin amana kenan ka ci amanan ɓangarorin biyu ka ci amanan shi wancan da ya kauce matar ba na kwarai sannan ka ci amanan addinin Allah kuna gane wannan da kyau ko su sabon manzan Allah suna da matsanancin kulawa dangane da 'yan bid'a da kuma bid'an da suka kirkiro shine ashaddun nasu inkaran alaihim sun fi kowa tsananta musu da inkari a kansu wali haza lam tashtaddal bid'u da wannan ne kaga bid'a ba ta ƙarfi ba wa taqwa ba ta samu karɓuwa ba illa ba'adin qida'i asarihim har sai lokacin da zamanin sahabbai ya ƙare jama'a duk lokacin da aka samu malami ya kwaikwayi ɗabi'a irin na sahabbai ko a unguwan da yake bid'a ba ta ƙarfi ba ko akwai su za ga gaba ɗaya ƙoƙari ma suke yi su ta satturi da ahlus sunna amma in ya zama a maƙotan wannan unguwan kuma waɗanda suke wajen su kuma ba su zafafa ba to 'yan bidan sai su koma can sai sansani ina fatan mun gano wannan da kyau kuma akwai barazana gare ku ku da kuka hora wuta a kansu don wannan sansanin da suka yi ku watan wata rana in ba Allah ya kiyaye ba sai sun faɗo muku kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa khuzu hizrakum an waye gari duk wani ɗan bid'a da yake son ya zauna ya baje kolin bid'an shi bai samun dama inda muke inda muke da awoyinmu saboda duk abin da zai yi kafin yayi an falla asirin abin in kuma ya san ya san ba za a bari ba to sai aka waye gari wasu yan tara gutsan ustazai da suke kewaye su tunaninsu shine wannan abin da muke babu hikima cikin shi muna zafafawa ba mu da saiti ba mu bai kamata ba ai ya kamata udu ila sabila rabbika bil hikmati sai ka gane me hikima wai dan bid'a ana zuwa ana lallashin shi ne ana ba shi hakuri ana dan samo tsire ana sa mai ana sa mai five alab yana sha da wani ruwan sanyi ana lallashin shi dan Allah dan dan bid'a mun gano wannan da kyau ko dan bid'an ne zaka yi mai haka da Allah ya ce waghlud alaihim to ina ilghazin da Allah madaukin sarki ya ce kai masu kun ga irin waɗannan abubuwan ko Allah sai an zauna an karar da mutane yanzu kana zargin malamin da ya jajirce wajen musun bidan yan bid'a ka sa abin da kake yi kana zargin sahabbai ne a lokaci da saboda su ne ashaddin nasu inkaran alaihim sun kai matuƙa wajen inkarin bannan da waɗannan mutane suke a kan shi shi yasa jama'a gaskiya ba saurara ma yan bid'a ko kaɗan shi yasa duk sanda zance ya kama ko wallahi mun tashi sai mun yi magana a kai dan bid'a bai da kunya ina gaya muku dan bid'a bai da mutunci ina gaya muku dan bid'a bai san ya kamata ba in kai ka ce wai zaka yi amfani da waɗannan sanin ya kamata mutunci kunya ko Allah sai ya rushe sunnan annabi kafin ka farga sau dama ita bid'a virus ce da ke cin sunna kana bari ko to shi ganin sai ka waye gari a nemi sunna gaba ɗaya cinye ta babu saura inda ka san sadi da katako Allah ya sa mu dace shine sai mala yake cewa ai bida ba ta karfi ta sami gindin zama ba sai lokacin da zamunan sahabbai ya ƙare kaf walamma zaharat ba'adu bawadiril bida yayin da bida ta fara ɗan kunno kai kaɗan fi asrihim a zamanin sahabbai an karuha ba su batta ba inkarinta suka yi suke mata wuji-wuji wata barra'u minha kuma suke bara'a baran-baran da ita wa min ahliha da kuma 'yan bid'a ko yanzu kiri-kiri mutum zai zo da son zuciya da bid'a ko zai ce wai a kar ai bara'a da shi wai ai na nan ne na ina ku gano wannan da ke ko namu ne amma in ya tuba shikenan ya zama namu sosai amma in bai tuba to shikenan yanda ake ma kowa ai mai kun gano wannan da ke ko wannan shine adalci dan bid'a na nesa ka buga dan bid'a na kusa ka lallasa kai ma dan bid'a ne ba lallashi game da dan bid'a dan bida sai ka zo ka gaya mai kai kalle nan da kyau kai dan bida ne ka tuba ka bar bida in ba haka ba ko kana nan sunnan da kake bi sai ya karantar da ɗanka kyamanta saboda shi dan bida cikakken makiyin annabi ne annabi bai taɓa yin maƙiyi irin ɗan bid'a ba saboda shi kaska ne a jikin sunna yake tsotsanta saboda zai ce maka shi musulmi ne shi ko mushriki yana waje ne jama'a kuna fahimtar wannan illan ɗan bid'a iri ɗaya da illan munafiki ne ba Allah ya kiyaye mu فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن أخبره سيدنا عبد بن عمر ني yace ma wanda ya zo ya bashi labari an maqalatul qadariyya dangane da irin maganganun da 'yan ƙadariya suke faɗi ba 'yan ƙadariya waɗannan shashashen da ke buga kanga a masallaci ba 'yan ƙadariya daban su ne waɗannan mashirmantan 'yan ƙadariya su kuma waɗanda suke magana kan ƙaddara ne za mu zo malam zai ciwo mana kwalansa a cikin alfarko bayan alfirar da kuma almilal ba zo kansu ba tukuna su za su kalli kasa akwai murji'a daban amma ɗan ƙadariya shine zai kalli ahalus sunna salafi sai ce wai murji'i ne shi kun gano wannan da kyau ku sannan shi murji'in ya kalli ahalus sunna kada salafi sai ce mashi kuma shi ƙadari ne alhali ga ƙadariyan suna masa dariya kuma duk waɗannan batattun ko wajibi ne sai an tsaya an yi magana keke da keke a kansa al'umma su san su ka san waye murji'i waye kadari wane ne kuma jabari sannan ka san wane ne shi'i khawariji mu'tazili duk waɗannan ka san su in ka san su sannan za ka yin addini addini mai kyau in ba ka ba waɗannan sun zo da riga irin na musulunci in ka kalle sai ka ɗauka musulmi ne duk abin da suka kawo sai ka marabce shi ka a karɓa Allah kafin a farga sun mai da kai kafiri Allah shi kiyaye. Mala yake cewa sai ya ce mashi, Iza laqita ha'ula, to kai ka sani, in ka haɗu da waɗannan fa'akhbirhum anna ibn Umar minhum bari'un, ka gaya musu ibn Umar ya yi bara'a da su, wahum minhu bura'a, su ma sun barranta daga gare shi salasa marratin, su uku Abdullahi ɗan Umar ya biya mai wannan karatun. cewa in ka gansu ka ce ba ni ba su ba su ba ni ba ni ba su ba su ba ni ba ni ba su ba su ba ni kun gano wannan da ke ku wannan asari ma lai ce akhrajahu abdullahi ibn ahmad fi kitabus sunna dan gidan ahmad dan hanbali a kitabus sunna ya fitar da shi juz'i na biyu shafi na 420 wal ajuri da al-imam al-ajuri fi shari'a alam ban shafi na 205 Allah ya saka musu da alkhairi mun ga wannan yana daga cikin inkarin bayan da za ka bar ɗan bidiya yana tsotsanka a jikinka wai kai shiru ka rabu da shi kana nan sai ga duk wata sunna ko ya fara kyamanta da kyamatar da mutane ita yanzu kalli yadda Allah ne cikin Kur'ani ya ce matan annabi da 'ya'yan shi da matan mumini su sa hijabi diyan da 'yan bidiya suka ce gyale aka ce gano wannan da kyau ko gyale aka ce kana ɗage wandon ka nisfa sa sai su ce menene wandon kanin shi ne dole sai an kyamatar da ke wannan sunnan kana barin gemu sai ce maka shege dan masara ana goyon kana gemu suna ganin ka ka manne ma masallaci sashi to sannin sallo sarkin sallah duk yanda za a zo maka da wani shegantaka ka kyamaci wani abin alheri ko wala sai sun zo maka da shi kai ne makaranta kullum sai to nan muka ga alhoda hoda yayi ya bari kai ma za ka bari la da kiyaye zama dan bida gaba ɗaya sharri ne in Allah da wannan karatun ba za mu bar shi ba da izinin Allah sai mutuwa ta same mu akan wannan aikin alherin amma na kasa gane yadda mutane gaba ɗaya imanin su ko yake bukatan gyara dan menene mutum ba zai rika jaddada imanin shi ba mai halar ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi alal mukallafi sai ce mai tashihu imanihi imanin ka ka gyara shi shine duk irin waɗannan abubuwan da mutane suke faɗi in baka da imani wala sai ka ɗauka amma dimo imaninka yana nan mai kyau ko duk su gama faɗi Allah sai sun gama faɗa gaba ɗaya sai ka ji ashe ban da shi mai ba abin da suka ɓata lokacin suna faɗi kun gane Allah shi kyauta to ka dai ji daren mikiyan da Ibn Umar ya fara ma 'yan ƙadariya wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala haka daga Abdullah dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce ma fil ardi qaumun abghadu ilayya abdullahi dan abbas ya ce duniyan nan babu mutanen da na fi ƙin jini na fi ƙin su min an yaji'uni fa yukhasimuni min alqadariyya fil qadar sama da mutanen da ke zuwa wajena suke jayayya waɗannan 'yan ƙadariyan suna jayayya dangane da al'amarin kaddara na Allah bai yadda ba kaza kaza kaza kuna fahimtar wannan za mu zo cikin karatu akan yan kadariya za ka ji wai me suke in an zo da al'amarin kaddara ya suke fuskantar wannan al'amarin sai ga mutum ahalus sunna ne inda za a ɗauke shi a mai falle falle sai gan shi ashe kadari ne bai da alaka da ahalus sunna kwata kwata shirme kawai yake Allah ya sauwaka wannan al'imam al'ajuri a kitabun shari'a shafi na 213 shi ya fitar da wannan asari na ibn abbasin waya ƙolul bagawi al'imam al'imam bagawi sharihus sunna ya ce na kilan ijma'a sahaba yana ba da labarin ijma'in sahabbai ne wasa'ir salaf da sauran magabata na ƙwarai alamu adata ahalul bida cewa mutane ne masu adawa ƙarara da 'yan bida ba su sassauta jama'a muka ce mu ko mabiyansu ne mu salafiya ne shi yasa in baka fahimci da muke cewa mu 'yan salafiya ne za mu bi salaf ba to ka tsaya ka fahimce mu da kyau kaga dan bida ko dan gidanku ne ba abin da ya dame mu ba Allah ko kai ne ko ubanka ne ba abin da ya dame mu in mun zo za mu hau shi in ka so ka koma ka ce baba ka bari kaga dai mu muna hawa 'yan bida kun gano wannan da kyau ko jama'a haka muke kamar misali dan boko haram ne ka ce za ka hana shi kashe mutane ba zai yiwu ba haka aƙidin shi take kamar dan dariƙa ne ka ce za ka hana shi zagin Allah da annabi ba zai daina ba aƙidin shi ne kamar ka ce za ka hana dan shi a zagin sahabbai da matan annabi da 'yan ɗakin annabi ba zai hana ba aikin shi ne kamar ka ce wa kirista ne kai ya ce Allah uku ne ko isa dan ba zai taba bari ba in ko ka ga ya bari ko to dama ba shi ne to mu ko raddi ga waɗannan batattun ko to yanda ka san mutum ne da ruwa kaka mutum ba zai ba sai da ruwa ko to da mu ba za ta yi ba sai da suka da raddi ga 'yan bida'a ba zai taɓa yiwa ba in kana ganin wai za ka iya wani samar da wani daidaito tsakaninmu da 'yan bida'a ko aiki ya same ka sai a cikin bokiti ɗaya ka haɗa ruwa da wuta sannan kuma ba wani shamaki ka haɗa su ka ce sai aiki kowanne aikin shi kada wani ya tasiri kan wani aiki zai same ka don lalle in ka kawo ruwa ka zuba fetur da yawa to ko zai tsaya saman ruwan in ka sa wuta zai tashi to amma kuma ka ce kai fetur kai aikinka ruwa kai aikinka zai yiwu ba zai yiwuwa dole ko dai in wancan sinadarin ya ci ya ci wuta ya sa ruwan nan ya tafasa ko kuma ruwan ya kashe wutan dole ɗaya zai ɗaya ba zai ba to in ka cewa za ka haɗa mu da ‘yan bida ko to ɗaya ne zai bar aikin shi ko dai mu mu daina da awon musulunci mu koma da awon bida'a ko kuma su su daina bida'a su koma da awon me sunna to tun asali mu ba za mu haɗu ba sai mu ce su tuba tukuna sai sun tuba sun yi imani sannan sai mu ce su zo mu tafi amma a ce wai ɗakin taro wai ya tara mu da ‘yan bida'a ha mamala wasa kake har yanzu mutane ba san ko mu suwaye ba kuma har yau ba san menene aqidar mu ba duk sanda muke magana kan yan bid'a sai a ce wai mallaka ya kamata a sassauta musu ka san sarakan mu ne Allah wadaranka sarkin dan bid'a mun gano wannan da kyau ko za a yi maganan bid'a kuma ba za a batta ba to shine sai mala yake cewa dukkanin malaman salaf sun hada kan kin bid'a wa qad madatis sahaba wa tabi'un yace sahabbai sun kare da su da tabi'ansu kabu atba'ihim da mabiyansu wa wa ulama sunan da malaman da ke karantar da sunnoni ala hadha akan cewa suna adawa suna ki suna raddi da fata-fata da yan bid'a mujtami'ina muttafiqin sun hadu sun ittifaqi ala mu'adati ahlul bid'a akan adawa da raddi da fata-fata da yan bid'a da mai da bayyana abubuwan da suke ba daidai bane da kuma mai da masu da martani wa muhajaratihim da kuma ƙaurace musu jama duk mutumin da ya ɗauko bid'a ba fa a haɗuwa da shi fa ya ji bi hijranuhu wala dole kai baya baya da shi domin ɗan bid'a na fara bid'a inda ke gane shi ko shine sukan sunna shi ba zai sunnan ba ko kai da kace za ka yi ko ba zai baka kai ba jama'a wasu irin mutane ne mu marasa kan gado bayan ga waɗanda muke koyi da su suna ƙin 'yan bid'a suna adawa da bid'ar suna fallasa mata asiri sun sa gireda suna nike ta ko kuma muyan sai mu ce wa muna sassauta ma yan bid'a da wani dalili ba wani dan shiyan da za mu sassauta mai yana zagin sabon manzon Allah ba wani dan bid'a cikin sufaye da waɗannan da muka karanta su a ce wai wani ya zo ƙiri-ƙiri yana sukan hadisin annabi yana faɗa da ahalu sunna yana ƙoƙarin ƙyamatar da al'umma sunna wai shi kenan kawai don muna son tafiya ka faɗa da ka faɗa da shi wai sai mu ce waya wai a bar shi wasa kake wallahi ba kake yi sai mun yi raddi akan abin da muka san ɓanna ne saboda addinin musulunci jama'a amana ne ilimi amana ne ka sani in ka ci wannan ko ba ka ba ba ka ba ƙetare siraɗi sai ka faɗa ciki Allah shi kyauta wannan bayani al-Imam al-Bagawi ya zo a cikin Sharh Sunna juz'in farko shafi na 194 wa hazihi wa hazihi al-mawaqif al-azima lis-sahaba mala yace wannan shine matsayin sahabbai mai girma min ahalar ridda dangane da waɗannan da suke ridda bayan rasuwan annabi wa ahalal bida'i da kuma sauran 'yan bida'a min akbar shawahidi al-zahira ala sidiki tadayyunihim wannan yana daga cikin abin da ke nuni na gaskiya akan cewa sahabban manzon Allah masu gaskiya ne akan addinin da suke duk wanda ya zo da abin da ya saba ma abin da annabi yake a kai ba su tare da shi kuma suna adawa da shi wannan ke nuni akan cewa lalle addinin da suke addini ne na gaskiya kuma da gaske suke yi kuma kawai mutum ya zama dan ciwa ciwa ka san wannan ba mutumin kirki ba ne kamar kai ne fa ka san cewa ga wani kwarto yana neman maka mata kuma wai ku rika zama tare da shi kuna hira har kuna tafa kuna shan shayi tare ƙarya kake munafiki dama matan ba matan ka bane kai ma kuma ba san ta kake yi ba ko kuma baka san me yake ce ma aure ba dan kai ma dan iska ne kai ma kwartan ne kuna fahimtar wannan da kyau namiji hawa wala namiji saboda tsaban kishi zai iya shaƙe matan shi da ya san tana neman maza har ta mutu kowa ma ya huta kawai mun gane wannan da kyau daga cikin sabon manzan Allah saboda kishi sa'ad ɗan obada ya zo gaban annabi yana magana annabi yana karantar da karatu ne ya ce in mutum ya kama kwarto a gidan shi to ya nemo shaidu su gani ya ce a shaida ya ce na sai annabi ya ce masa habai kuna mamakin kishin shi ne ya ce ni na fi shi kishi kuma ni kuma Allah ya fi ni kishi ku gano wannan saboda kishin Allah ne baya son shirka ya ce ai ina ai in ya gani ai takobi zai raba su ya ce da matan da kwartan duka zai tsinka su shi sa in yi aure mata ya saka saboda kishin shi ba mai ƙara aurenta a duk madina haka za ta ƙare rayuwanta ba miji so da ke shi sannan shi kuma bai taba auren bazawara ba saboda ke shi yana shi ko bai ma taba santa ba ne ka sa akwai za ga mace kana santa sai a ce ma bazawara ne ina ruwanka da wata bazawara ne sai ka je ka aure abinka kawai ina fatan mun gano wannan da kyau to amma shi saboda kishin shi duk wacce dama wani ya taba saninta shi ba ruwan shi da ita to kaga irin wannan kishin ku wala haka muke masunna muna ganin ka zo da wani abu da zai gurɓata sunna ku ha to ka kaɗe ai billahi allazi la ilaha illa huwa kawai ka tuba ko kuma ka gudu kuma ka ɗauke bid'an ka ku gudu tare mun gane wannan akwai lokacin da muka yi wa'azi wani osi ne na sss na da na nan zaria muka je muka zauna da shi an kai ƙaran mu muna wa'azi da zafi akan bid'a na ce to kai osi me haɗa ka da bid'a da sunna kai da aka ce ka kama mai laifi ya ce ai wannan ma yana daga cikin ce to ka kama duk wani ɗan ɗarika da ka gani mai laifi ne da ya saba ma addinin annabi to wai cikin bayanan da ya mana yana mana nasiha sai ya ce wai in rika wa'azi irin ɗahin rabauci na ce Allah ya kashe ni da in yi wa'azi irin ɗahin rabauci ina ba ta mun gano wannan da ke a ɗahin rabauci ba wa'azi yake yi ba faɗa da sunna kawai yake yi ko gano wannan da kyau yi mamaki da na tsana gaya mai me addini addinin da suke wanda ya zo da addinin sai da annabi ya rasu da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sannan ya ce a ya ce dama shi shehu tijjani ba sahabi ba ne ya ce mai haɗa shi da sahabi mamaki yake wai sahabi ya ce mai haɗa shi da sahabi annabi ya rasu shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sannan aka haife shi ba fa girman shi ba zamani ɗaya suka yi da shehu ɗan fodiyo ɗan tazaran kaɗan ne shehu ɗan fodiyo ne a nan najeriya yana karantar da sunna annabi shi kuma yana can maroko da algeria yana ɓatar da sabon al'umma annabi kun gano wannan da kyau ku in ka neman corruption ka samu shehu tijjani ka gama mu muka faɗi ka je karanta littafin a shek ibrahim inyas a singali hayatu wa ara uhu ta alifu ɗahirin mai gari shi ya yi kuma ba kano ne kuma shi a gidan inyas ma ya girma inyas abokin shi ne kuma tesis ne ya yi lokacin da ya name na magistrate ɗin shi ko na phd ɗin shi da za a yi ce shi akan ɗariƙan tijjaniya zai kuma ya ɗaya a tofatu sunniya bitodi ɗariƙatin tijjaniya kuma a jami'an bayero aka ansa aka ce yayi aka sa hannu na ba ta magana wannan da kyau aka sa hannu ka je karanta in ka ji wani abin da ke cikin littafin nan ko zan zo ta nan karanta muku wani abu ɗan kaɗan ka ci kuma shi yana gaya maka ne in ya faɗa sai ya ce yana wajen ko ko a tambaye wane da wane da wane a waje kaza yana na littafi kaza shi akan in ya siye in ka kanta littafin ashek ibrahim in ya a singali hayatu wa ara'u hudun nan waɗannan da suka suna cewa allah ne ko ba kai mamaki ba to duk waɗannan abubuwan sai a ce wai a ɓoye saboda makocin ka ɗan ɗariƙa ne ai yanzu ne ma ya kamata a gaya mai a ce kai makoci ka tuba ka bari ba wani dalilin da za mu ɓoye gaskiya jama'a wannan shi ɗan ɗariƙan ba shi muke suka ba me muke suka ɗariƙan duk bai san me yake yi ba Allah bai sani ba kun gano wannan da kyau ka sa abin da bahaushe ke ce ma bululu rafa ɗaki da ɓarawo shi suke yi ka san mutumin da ya kulle ɗaki da ɓarawo zai kwanta yana gani ya kulle ba wanda zai shigo ko ko ya ji suku suku ba zai damu ba ko sai ɓarawo ya haɗa gama haɗa kaya gaba ɗaya ya zare sakata ya gaba to shine abin da mutane suke son su yi mana wai kiri-kiri sai mu yi daga ɗan bid'a muna kallo kiri da muzu wai mu rabu da shi bid'a amma kan mu ce wai bid'a ce wannan sunanta me fa'a Allah shi kyauta to shine sai yake cewa wa quwwati imanihim wannan shike nuna karfin imanin sahabbai wa husni bala'ihim fid dini da kuma kyakkyawan kokari da ƙwazojen gina addini da suka yi wa jihadihim a ada'ahu da kuma yaƙan maƙiya addinin da suka yi ba'a da mautin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan rasuwan annabi hatta qama Allahu bihim sunna har Allah ya tsaye da sunna ta dalilin su waqa waqa albida kuma ya murkushe bid'a malici al'amru alladhi yadhharu bihi kita kadhibur rafida wanda al'amarin nan ƙararai na bayyana ƙaryen 'yan shi'a fi ramihim lahum bir ridda wai da suka zo suna sukan sabe da yin ridda wal ihdath fi dini da kuma kirkiran bid'a cikin addini wa zawdi an khawdin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama wai sahabbai ne za ku kura daga tafkin annabi wannan ba dan karamin ƙarya bane bal hum awlan nas bi hawdi nabiyyihim malaci to sahabbai ne ba suka cancanci tafkin annabin su li husni suhbatihim lahu saboda kyautata abokantaka da suka yi da annabi fi hayatihi yayin rayuwar annabi wa qiyamihim bi amri dini da kuma tsayuwan da suka yi dangane da bin al'amuran addini ba'a da wafatihi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su sabon manzon Allah akan haka suke akan haka suka tsaya kuma babu abin da basu gabatar ma addini na alheri ba duk waɗannan mashirmantan je ka tambaye dan shi'a don Allah me kuka yi ma addini faɗi me kuka yi duk inda za a yi zanga-zanga ta da fitina ‘yan shiya suna gaggaba duk wanda za a cutar za ka same su tsawon gaba-gaba wajen cutar da shi tare da haka macuta irin wannan kuma suke zuwa suke zagin sabon manzan Allah ko kuma a ɗauke su a matsayin masu addini Allah shi kyauta ولا يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم wani babu wani abun rudani akan waɗannan bayanan da muka gabatar gaba ɗaya da magana annabi da yake cewa la yardanna alayya nasun za a karkaɗo wasu mutane a wajena min ashabi daga cikin sahabbaina alhaudi za a kore su daga tafkina hatta idza arabtuhum ikhtuliku ikhtiliju duni zan gansu zan gane su sai kuma a kore su daga wajena wannan hadisi za mu tashi a kan shi a karatu na gaba in Allah ya so mu ƙara sharhi da bayani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum